أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو بيو قوات رمضان hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ko ga watan afrilu 2020 ranar asabar za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsiri bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالجمال ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu samau da lokacin da sama za ta kekece bil gamami tare da gizagizai wa nuzilal mala'ikatu kuma a saukar da mala'iku daga sama sauko tanzilan saukowa mala'iku su sauko daga sama wa yau mata shaƙaƙo sama'u bi ma'ana lokacin da sama za ta kekece faɗin Allah da Allah ya birga mami bi ma'ana daga nan ne malamai suka gane cewa ashe wannan sama daban sannan gizagizai wanda bature yake cewa clouds ko ita ma kanta daban ba jirgin sama yana iya hawa hawa saman cloud ba to lokacin da sama za ta kece su ma wa'innan gizagizan kowace sama in ta tashi za ta kece ne tare da gizagizanta an fahimta idan ta kece saboda kowace sama ta ɗaya ne da muke gani tana da gizagizai sama ta biyu tana da nata sama ta uku tana da nata har zuwa sama ta bakwai wani zilar mala'ikatu tanzila kuma mala'iku su sauko daga wannan sama wannan rana a wannan ranar Allah zai ce mai almulku
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله زي شاء الملك يوم إذن للح... آه، آه، وال- الملك يوم إذن الحق للرحمن ملكي نجس يا أو النرانر تو إن إن الله الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وأن الرانا تاكسن شيء عسيرا مكنشي ga kafirai rana ce za ta kasance mai kunci ga kafirai a idan muka koma a tafsirin alkur'an bil qur'an za ka ga Allah can gauna ga maka limanul mulkul yau lillahi alwahidil qahhar wa yake da wannan mulki a yau anan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ce maka wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala to a wannan rana babu wani mai mulki wanda yake mulkin aro da zai samu irin wannan mulki in ba Allah tabarak in ba in ba Allah ba Allah ne kada yake da mulki amma ba wani mai mulki a wannan rana shi yasa Allah tabaraka ta'ala zai ce liman mulku yau wannan mulki na rana yau na wane ne a wata a wata maganar aka ce sai an yi shekara sama da shekara a yanayin shekaru irin namu sai an yi shekara sama da ɗari biyar Allah yana jiran ya ga wane ne zai iya cewa mulkin nashi ne sannan Allah ya ce lillahi wa qaha a wannan rana kam wa wanda yake da wannan mulki sai Allah subhanahu wataala amma a wannan zamani da muke ciki kowa zai kasance za a ci maka ga sarki wane ga sarki wane ga mai mulki wane ga shugaban kasa wane shi yasa yanzu misali za mu iya cewa shugaban kasa Buhari zai iya yin da'awa cewa shi yake da mulki shi ne mai mulkin najeriya kamar yadda a sauran kasashe kowanne da sarakuna da shugabanninsu ko ko masu sarakuna kowa zai yi da'awar cewa shi yake da mulki amma ranar tashin alkiyama babu wani daga mutum ɗaya da zai zamanto cewa yana da mulki shi sa Allah zai faɗa limanil mulku yau a wannan lokaci da Allah zai ce limanil mulku yau babu wanda zai ba da amsa Allah da kansa zai ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahidul qahar wannan mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala kwara ɗaya wanda yake da rinjaye akan komai mulki a kowane lokaci na Allah ne sai dai Allah yana arawa bayinsa a duniya wa'insu lokuta da za su iya mulki Allah yana arawa bayinsa wa'insu lokuta da za su iya yin mulki a wannan duniya tamu amma idan ta kama zuwa ga ranar tashin alkiyama ba wanda zai zamanto mai mulki sai Allah tabaraka wa ta'ala shine ranar tashin alkiyama Allah zai tashi gabaki ɗaya halittar duka 'ya'yan Adamu idan Allah ya tashi 'ya'yan Adamu baki ɗaya sai Allah sai Allah ya kawo aljanu su kuma su kuma wannan aljanun za su zo su kewaye mu 'ya'yan Adamu sai sun rubanya mu so goma sai sun yi mana kuri so goma idan suka zo suka rubanya mu so goma nan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tasar da mala'iku mala'ikun da suke a a zaune suke a doron ƙasa su kuma za su zo su kewaye wa innan aljanin su ma sai sun kewaye so goma sannan Allah ya sauko da mala'ikun sama ta ɗaya su kewaye na duniya baki ɗaya so goma sannan na sama ta biyu sannan na sama ta uku sannan ta hudu har zuwa sama ta bakwai kamar yadda ya zo a cikin hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa duk wanda zai zo idan aka zo kan misali sama ta bakwai sannan sai Allah ya sauko da mala'ikun da suke watakan ainihin baitul ma'amur sai Allah ya ce su ma su zo su kewaye duk mutanen da yake tun daga mutanen duniya izuwa sama ta bakwai su ma sai sun kewaye su sau goma sannan Allah ya zo ya ce mala'ikun da suke kursiyu su ma su zo su kewaye wa'innan so goma sannan sai Allah ya zo ya ce mala'ikun da suke cikin al'arshi kowace dirka ta al'arshi sai an sauko da mala'ika mala'ikunta da suke rike da ita an san dirka ko su ma su zo su kewaye wa'innan kuma ita al'arshi tana da dirka guda dubu ɗari shida da sittin tana da dirka guda dubu ɗari shida sittin kuma tsakanin wannan dirka zuwa wannan dirka tafiyar shekara ɗari biyar ne har izuwa abin da yake bayan arshi har izuwa inda sufaye suke kira da alimin ruka su ma a sauko da mala'ikun da suke nan wajen duk wanda dai aka sauko wanda zai zo ya tarar sai ya zagaye shi sau goma shi ne wannan kawai zaka ce a wala almujun da rabbika illahu babu wanda ya san karfin rundunar Allah tabaraka wata'ala sai dai Allah shi yasa Allah tabaraka wata'ala yake faɗa a cikin suratul rahman cewa in sadatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya mashal jin wal insi ya ku rundunar mutane da aljanu in sadatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu idan har kuna tunanin za ku iya za ku iya fitowa ku yi ma'araba ko ku iya ƙetarewa lamarin Allah abin da yake cikin asdar na sama da ƙasai to ku gwada ku gani idan za ku iya ba inda za ku iya wucewa face inda yake dai a nan wajen mulkin Allah yake ba inda babu mulkin Allah tabaraka ta'ala saboda haka ranar tashin alƙiyama da Allah zai tara irin wa'annan halittu baki daya a wannan ranar mulki na Allah ne mulki na Allah ne Ar-Rahman an fahimta wai mata shaka kusa ma bil gamai ma nuzul malaik tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman a wannan a wannan rana mulki na Allah ne tabaraka wataala amma abinda shawi ibrahim radiyallahu anhu yace me isa Allah tabaraka wataala ya ya ambaci kansa da suna arrahman me isa Allah tabaraka wataala ya ambaci kansa suna arrahman aw kuma kun san dai kalmar rahman rahmaniya ne ta fito ne daga bangare na jamala ta Allah tabaraka wa ta'ala to amma kuma wannan rana rana ne na tashin hankali wanda zukata suke cikin firgici lokacin da uwa da ɗa uba da ɗa babu wanda yake babu wanda yake ganin cewa zai iya taimakon ɗan uwansa kowa tafiya yake wakshe yawman la yarzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur haka Allah ya ce la yarzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi shay'a ranan nan mahaifi ba zai taimakawa ɗansa ba ɗa ba zai iya taimakawa mahaifinsa ba kowa ta kansa yake nafsi nafsi ake a wani rana to amma sai Allah tabaraka wataala tare da tsoron da yake cikin wannan rana sai Allah ya ambaci kansa da Ar-Rahman to shi Ibrahim radiyallahu anhu yace al'adar alqur'ani shine a kowane lokaci idan alqur'ani ya ambaci wani alkawari na azaba wanda muke ci mishi narko a Hausa wa'id ko to Allah zai daura zai jingina wa wannan narko din wani abu na raja'i wani abu na rama wani abu da zai sa dan bawa ya kasance cikin dan kwadayin samun ramar Allah dama ko da yaushe abin da ake so ga bawa shine ya kasance yana cikin bainal khawfi war raja tsakanin tsoro tsakanin tsoro da da ebe haso bawa yana cikin tsoro da ebe haso so saboda haka to sai Allah tabaraka wata'ala ya ambaci kansa da ar-rahman idan muka duba Allah tabaraka wata'ala yana yawan yin irin haka idan muka duba cikin a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce mana wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana muku gargadi ga kansa amma me yace mana gaba sai yace me wallahu raufun bil ibad amma Allah yana tausayawa bayi idan muka dauki kalmar wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa zamu ga tsoro Allah ya ce bayi ku tsorace ni ku kiyaye ni kaga wannan abu ne na tsoro amma sai Allah ya ɗauki rahama sai ya jingina wani abin sai ya ce wallahu ra'ufun bil ibad amma Allah mai tausayi ne ga bayinsa an gane ko mai tausayi ne da bayinsa sai zama to wannan wallahu ra'ufun bil ibad din nan ta jan ta sauƙaƙa ta sanya yawa bawa zuciya kamar inda Allah yake cewa man khashiyar rahman wa ja'a bi qalbin salim in ka ce man khashiya wanda ya ji tsoro to a nan wajen Allah yana nuna mana cewa dai halitta ku ji tsoro na amma kuma kan ku ji kan ku tana idan ku ji tsoro na zan zan cutar da ku sai Allah ya ce man khashiya ar-rahmanu Allah mai jin kai ubangijin da idan ka ji tsoron sa sai maka rahama kenan an gane idan ka ji tsoro tsananin tsoro sai Allah ya taimake ka ya ba ya maka rahama shi yasa sai Allah ya a wannan ayar sai Allah ya hada abubuwa guda biyu da tsoro da rahamarsa a wani waje zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala na cewa nabi ibadiya anniya anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalabartawa ka bawa bayina labari cewa anniya anal ghafurur rahim ni mai gafara ne wa anna azabi kuma azaba ta mirdadi ce azabi azaba ce mirdadi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya sai ya ambaci kansa da Ar-Rahman ranar tashin alkiyama dan ya kasance cewa kada kowa ya ɗebe hasu shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bayi sun san haƙiƙanin haƙiƙanin rahama ta Allah da wanda ya sabawa Allah cikakken sabawa ranar tashin alkiyama ma sai ji kamar ba zai ɗebe haso ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai iya mishi rahama dama ko da yaushe ya ce la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kada ku eh bi haso kada ku lose hope a cikin a cikin rahmar Allah Allah yana gankare zunubai baki daya shehu bayan radiyallahu anhu ya faɗa cikin ruhul adab law ya'lamu al-insanu man rahman yalqa shurra dahikan insan da bawa ya san wane ne Allah ya alamul insanu man rahmanu ya kashi da hikan insanu da bawa ya san wane ne Allah ar-rahman to duka wa'insu kaddarori da za su zo kake ganin su a matsayin sharri to za ka karɓe su ne kana mai murmushi kana mai dariya saboda haka wannan rana ga musulmai ga muminai ga salam bayan Allah wanda suka aiki managarta to Allah zai zai bayyana musu da rahamarsa amma waɗanda suke sabanin haka to sai Allah ya ce wa kana yawman alal kafirina asira wannan rana za ta kasance mai tsananin kunci mai tsananin wahala ga kafirai sabanin su kuma musulmai wa yawma ya'uddu zalimu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا زافي ويوم يعض يعض الظالم a lokacin da azzalimi a lokacin da azzalimi ya addu ala ya dai zai ɗauki hannunsa yana ciza hannu ya cizi ɗan yatsansa ya ƙulu yana cewa ya laita ni kai tona ita hastu ma'ar rasul sabila da na sani na harki hanya na bi manzala sallallahu alaihi wasallam na bi hanya ta gaske wannan aya ta sauka ne akan mushrikin nan da ake ci mishi uqwat bin abi mu'ayyid ya furta kalmar shahada ya yi karɓi musulunci sannan ya dawo ya fita daga musulunci saboda ya faranta wa abokinsa ubayi bin halaf rai to ranar tashin alƙiyama zai ce zan yasa da ɗan yatsa da na sani ban saba wa Allah ba da na sani na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi nadama ƙarshen nadama da zai ringa cizon ƴan yatsa ba shine ba wace za ya ce ya cizi ɗan yatsa ba ma'ana ranar nadama ko kuma idan abu ya wuce ka kaga kace dan yatsan kace kash da na sani nayi kaza to haka ranan nan haka shi Uqbat bin Abi Mu'aydin zai yi zai ce me ya wailata
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا zai ce ya waila ta laita ni lamattakhiz fulanan khalila laqadallani an dhikr ba'da izja'ani wa kana shaytan linsani khazula shine ranar zai ce ya waila ta kai kai cona halaka ta tabbata a gare ni laitani lam attakhiz fulanan da na sani ban riki wane ya kasance khalilan badadi aboki gare ni ba laqad adallani an zikiri ba da izja'ani haqiqa ya ya kawar da ni daga alqur'ani ya bude da ni daga hanyar alqur'ani bayan alqur'ani ya zo mini bayan rahama ya zo mini sai dai wa kana shaytan lil insani khazula shaytan ya kasance wataka mai tabar mai tabar da yaudarar dan adam shaytan ya kasance mai tabar da yaudarar dan adam a wannan rana shi Uqbat bin Abi Mu'ayyid abin da yasa wannan aya ta sauka gare shi ya kasance attajiri ne mai kuɗi ne ɗan kasuwa a lokacin jahiliya ko mutum ne wanda yake da karamci ga mutane saboda haka duk lokacin da ya dawo daga kasuwancinsa yana ƙoƙari idan ya je fatauci ya dawo ya daɗe an yi watanni sai zo ya haɗa wata ƴan liyafa sai ya kira duka manya-manyan ƙuraishawa ya ce su zo su zauna a ci abinci a wajensa su sha abin da za su sha duk a wajensa saboda haka wata tafiya da yayi ya dawo sai tattaro duka manya-manyan ƙurayshawan nan ya ce su zo a ci abinci tare da suka zo aka tattaru a cikin wanda ya gayyata akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai annabi ya ce mishi a wajibun alayya ijabata da'awata kullaman da'ani ijabatu da'wata kullu man da'ani ni wajibi ne gare ni in amsa gayyatar duk wanda ya gayyace ni sai dai ni ba zan ci abincin ka ba sab muddan ka kasance kafiri ha ba sai uwace ce a Muhammadu kakkai min haka wannan tozarta ne a guri na in gayyaci mutum liyafa sannan ya zo ya ce ba zai ci abinci a waje na ba wannan ne a gani na wannan abu kamar tozarta ne so saboda haka ya takura manzo Allah ya ce mai a shi fa ba zai ci abincin ba muddan kana kafir ni ba na cin abincin kafirai saboda haka da ya matsa dan yana kwaɗayin annabi ya ci abincin sa saboda shi dariya za a mai sai ya ce manzo Allah to babu komai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya karrama ya karrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi farin ciki sabon manzo Allah suka raka shi tafiyar nan su ma suka yi farin ciki ga haka annabi ya ci abinci to a lokacin abokin shi Uqbat bin Abi Mu'ayth din wata kan Ubay bin Khalaf duk da akwai sabani a wajen malaman tafsiri akan wane ne wannan saboda haka sai sai baya nan da ya dawo sai aka bashi labari kaji kaji kaji fa abokin naka ya abin nan ya mutu dawo mai fiyota ba zai ba sai abokin naka ga shi ga shi ga abin da ya faru da shi na to saboda haka sai ya tafi wajen ukwat bin abi ma'idin ya ce mai na ji an ce kayi kaza kayi kaza da ya gawa magana sai wato ya bude baki ya ce da hala alayya rajulun karimun fa ahbabta an yatanawala ta'ami فاستحييت أن يخرج من عندي ولم يتناول طعامي فلم يقبل أن يتناول إلا بهذا الشرط فوافقته وشهدت له الشهادة yace mutum karimi ya zo gare ni sannan ni na so ya ci abinci na na ji kunya a ce karimi kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin ya tafi bai ci abinci a wajen nan ba wannan kaskanci ne ni a guri na saboda haka kuma ya ce lallai muddan idan har ina so hakan ya kasance to fa sai dai in ya zamanto cewa a a sai dai in ya zamanto cewa in karbi kalmar shahada saboda haka ni kuma na karbi kalmar shahada a gare shi to da ya faɗa haka sai abin ya ɓata wa shi abokin nasarai ya ce ya za a yi ya daya haka ya za a yadda hakan ta kasance ya takura mai ya takura mai ya ce to in dai har kana so mu ci gaba da abokantaka ni zan je duk abin da zan yi zan yi iyaka kokari in je in ɗauki raƙumata ina ce da ita abinci ina mata komai da komai in dawo in yaƙe ka da ita in dai baka koma ba in dai baka koma ba ka fita daga addinin Muhammadu ka je wajensa ka zage shi ka tofa miya a fuskarsa yadda takura mai har dai Ubad bin Abi Ma'idi da ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda ya tofa ya zo ya tofa miya a fuska yana zuwa zai tofa miya a fuska manzo Allah sai Allah ya dawo da min ya koma fuskar sa wane mutum wallahu ya'simuka minan nas da Allah ya komar da wannan miyan fuskar Ubad sai ya zama to mishi tambarin abin nan kuturta har ya koma ga Allah yana da wannan kuturta har ya koma ga Allah yana da wannan kuturta wannan Imam al-Qurtubi ya kawo wannan wannan kisa kuma ubayyu ya ce wa mazala sallallahu alaihi wasallam zan je in je in ta kiwata nima raƙumata ta girma da ita zan hau lokacin da zan yaƙe ka ni zan kashe ka ya ga annabi haka sai annabi ya kalle shi ce a ba zai ba ni ne zan kashe ka haka annabi ya ce mai saboda haka da shi ukbatu din da ubay bin khalaf din baki daya manzala sallallahu alaihi wasallam duka shine ya kashe su ranar udu ya kashe ubayi da hannunsa shi yasa ake cewa ubayyu asqal bariya mafi kaskanci mafi tabewar halitta wanda annabi man man qatala ne man qatala nabiyan aw qatala nabiyun duk mutumin da ya shaidantar da annabi ko kuma annabi wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kashe shi to wani mutum ya kasance mafi taɓaiwa a cikin halittar Allah domin kan ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ainihin rahmatar rabbaniya ne to yau a ce maka da rahmaniya da tausayi da jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun mai albarka ya kashe wani a matsayin cewa kafiri ne wannan mutum ai wannan ka san kadiyan wannan mutumin ba shi ba ramar Allah ya zama to mafi shakawa a halittar Allah saboda haka annabi ya kashe ubayyu bayan gabanin nan kuma da a badar an zo an kama abin nan shi ukwad bin abi mu'aydin a cikin tasari a cikin barar- ah, ribatattun yaƙi aka kashe wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarci gurzan yakin sa sayyidina Ali radiyallahu anhu karama wajahu ya kashe shi sayyidina Ali ya kashe shi ya- ya- da ya kashe shi ma sai da ya gunduwa da jikinsa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ayar sayyidina Ali yake cewa zan tsaya zan yaƙi in yaƙi a gaban Quraysh ina mai jin tsoro ai ba mai ko ko ko tausayi ko ko jin kai ko hakuri a ba zai yi ba to me amfanin hakurin a yaran takatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace baki ɗaya wa'annan annar wuta ce makomasu duka su biyan Ubatu bin Abi Ma'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe shi yasa aka kashe shi Ubayyu kuma manzo Allah ne ya kashe shi da hannunsa sannan annabi ya tambaya ya ce a shi ukwatu bin abi ma'idan annabi ya ce su waye ne suka yi saura daga zuriyarsa aka ce akwai wanda suka yi saura daga zuriyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya yi saura daga zuriyar wannan mutum wuta ta tabbata gare shi shi yasa ba a ba a masa wani raja'in rahmar Allah har abada kuma ranar tashin alkiyama shi wannan ubatu din zai ciji yatsa ya ce da ya sani bai bi umarnin abokinsa ba ubai din da ya zo ya ce lallai sai ya koma ya zagi annabi ya fita daga musulunci wa kana shaytanu linsani khazula daman shaytan ya kasance a a koda yaushe mai yaudarar dan adam ne sai ya wa ya afka shi cikin ha- halaka sai ya guje juya daga bayansa wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wa ma ma alaikum menene inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wa ma alaikum eh wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna zalimin lam azam li ranar da Allah zai gama a ranar tashi alƙiyama idan aka gama a wata kan ainihin hisabi yan wuta suka tafi wuta yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sanya mana cikin su sai shaydan ya gaya wa m- kafirai ya ce Allah ya yi ya yi alƙawari alƙawari na gaskiya kuka saba wa Allah ni ba ni da wani sultani ba ni da wani rinjaye da ƙarfi a kanku face ko ni dai na kiran ku ne akan tabewa daga lamarin Allah kuka tabe saboda haka kanku kanku zarge ni ku zargi kanku shi da kansa yake faɗa haka mhm wa qala rasuli وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi yattakhazu hadha al-qur'an mahjura manzala sallallahu alaihi wasallama zai ce ya rabbi ya ubangiji hakika wannan mutanen na wani quraishawa hakika sun riƙe al-qur'anin nan mahjuran abin saki abin juyawa baya anan manzala sallallahu alaihi wasallama yana kai kuka ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala cewa quraishawa sun riƙe alqur'ani mahjuran bi ma'ana abin juyawa baya ba sa ba ba- sun kisi yadda su karanta alqur'ani sun kisi yadda su ji abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin lau- a cikin alqur'ani balle su azantu saboda haka daga wannan ayan ne malamai suka fitar da hukunci cewa duk mutumin da yake da alkur'ani a gidansa kuma baya karanta wannan alkur'anin to fa kamar ya dauki alkur'ani nan ne ya juya mishi baya kamar ya dauki alkur'ani ne ya juya mai baya shi yasa idan kana da musafi da yawa a gidanka abinda malamai suka fi so idan kai takara da wannan wani dan lokaci kuma sai a dauki wancan shi ma a yi takara da shi haka zalika malamai suka ce a daga wannan ayar ne malamai suka ce tabbas faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya haddace alqur'ani bayan ya haddace alqur'ani ko wani abu ma daga cikin alqur'ani sannan yayi saka yayi yayi ya yake ce mai yayi kasala yayi sakaci be har ya- be- baya koma zuwa ga tilawar alqur'ani nan har ya manta wani abubuwan da ya haddace to wannan yana daga cikin shi ma kamar ya kaurace wa alqur'ani manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana yana cewa a a cikin hadisin sayyidina Anas bin Malik Abu Dawud ya kawo cikin sunan nashi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a- an bujiro mini dukkan ayyukan ku na alkhairi dukkan aikin alkhairin ku duka na gani mafi kai har da dai da mutumin da ya ga wani datti a masallaci ya ɗauke wannan dattin duka an kawo min haka zalika an bujiro min da aikin zunuban ku na ga zunuban da aka yi kala kala mafi girman zunubi shine mutumin da Allah ya girmama shi ya ba shi alkur'ani ko wasu ayoyi ko surori na da alkur'ani sannan daga baya ya sakaci ya manta alkur'anin nan ko wannan surorin to wannan shi mafi girman zunubi shi ne mafi girman zunubi duk da cewa malamai karkashin wannan hadisin suna fassarawa suna cewa abin da ake nufi game da cin alkur'ani ko wanda ya karanta wani abu na kur'ani da ya dace shine mutumin da ya daina karatun hadda ta kare aka bude kur'anin ma ba zai iya karantawa ba to kaga wannan zai matukar wahala ba ka haddace alkur'ani ka manta haddar kuma ka kasa sakara to Allah zai kiyaye mu sai dai ko idan mutum ya samu losing memory shi kuma losing memory shi kuma Allah zai duba cewa rashin lafiya ne Allah shi ma ya kiyaye daga wannan to sai Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin hmm وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا وكذلك جعلنا آه، لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا الله تبارك وتعالى yana mai haƙurƙurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa kazalika ja'alna haka zalika kwantar da hankalinka rasulullahi mun kowane annabi ma da yazo gabaninka mun sanya mishi maƙiyi dole muna sanya mai wani maƙiyi daga cikin kafirai saboda haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai ma kai haƙuri sunna ce ta Allah duk inda wa- ya aiko annabi to lallai zai hada shi da wa'insu manya daga cikin mushrikan su kasance maƙiyansa ne maƙiyansa ne haka kuma abin ya ringa towa a kodayaushe wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ya ishe ka ya rasulullahi ubangijinka shine mai shiyar da kai kuma shine mai taimakon ka al'adar Allah tabaraka wata'ala ba zai taba tabbatar da wani halifansa a doron ƙasa ba face wannan halifan Allah ya jingina wa wannan halifan ya kasance eh, ya jingina mai wani maƙiyi daga cikin bayinsa ya jingina mai wani maƙiyi daga cikin bayin Allah sai a samu bawan Allah kuma a samu Allah ya sanya mai wa'insu maƙiya daga eh, daga cikin eh, halitta da Allah tabaraka wa ta'ala yace zai halicci annabi Adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ba haka ba shine fitar da annabi Adamu sai da Allah ya bayyana da annabi Adamu da ya tashi saka mishi maki sai ya hada shi da wa sai ya hada shi da shaytan inna hadha aduwwun laka wal ko wal zawjika fala yakhrujannakum min al jannati fatashqa wannan makiyinka ne makiyin matarka ne kai har zuri'a da za ta zo kasanka kar ku yadda ya fitar da ku daga aljannan nan ai ko sai da ya zama to maki ga annabi adamu haka ne to da wannan sababin ne da sababin kiyayyarsa ga annabi adamu ne yace wa yace haladullaka ala shajaratil khuld wal mulk la yabla ha har da ya janyo annabi adamu ya sauko daga duniya da da da hukuncin Allah tabaraka wataala kuma shi a kodayaushe shi maki kodayaushe ƙara samun kaskanci yake yi da halaka da nisa daga rahamar Allah amma hakan ba zai janya ya haƙura ba domin duk mutumin da ya da da da ya yaƙi bayan Allah waliyan Allah to tabbas ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala yake yin fito na fito da shi hadisi ya zo hadisul qudsi Imam al-Bukhari ya kawo shi daga wajen Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk mutumin da ya kiyayya da waliyina to fa ina mashi izini yayi fut- ya fito mu yi fito na fito da shi ba ne zai yaki da Allah subhanaka ya azmin shani haka zalika idan ka koma zuwa ga Nuhu sai Allah tabaraka wataala ya sanya babban makiyinsa shine ɗan sa Kan'ana ya nu inna laysa min alik inna wa amalun ghayr salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni ya'izuka an takuna minal jahilin hmm? haka zalika idan ka koma ga Namrudu za ka ga cewa al- a- afuwan kai annabi ibrahima Allah ya haɗa mashi maki ya zamanto namarud wanda wannan namarudin ana ganin cewa shi ɗaya ne daga jik- daga jinin kan'ana ɗin amma wani su malamai suna ganin cewa to ta yaya zai yiwu haka bayan an halakar da su baki ɗaya so saboda haka dai aka sanya mashi namarud lokacin da ya zo annabi a, Ibrahim a- a- alayhi salam a, ya zo ya sassale fa ja'ala min juzazin lillah kabir lahum la'allahum mu ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alatina innahu lamin az-zalimin qalu samina fatan yadhkurum yuqalu ibrahim qalu fatu bi ala ayyin nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hadha bi alatina ibrahim qala bal fa'alu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yadukun ko har suka kuma farjo ila an fasu qalun kuma antum sunna kisu har da karshe aw ta'budu min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffil lakum al ma ta'budu min dunillah afala taqilun me suka ce qalu harquhu wansuru wansuru ala'atukum ko in kuntum fa'ilina kai ku je ku kone Ibrahim din kaga karshe fa amma sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin su ko ba haka ba qulna na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim haka idan ka gangaro zuwa ga annabi Musa sai Allah ya sanya mai babban makiyinsa shine fir'auna babban makiyinsa shine fir'auna yazo duk abin da yayi yayi amma fir'auna ya ce haba mala ya za a yi ka zo ka ce wani kai ne annabi bayan fa'alta fa'alta kallati wa anta wa anta fa anta min al-kafirin yace qala fa'altu ya zama min min ad-dali fa faratu minkum lamma khiftukum fa waba li rabbi hukman waj'alni min min al-mursalin wa tilka ni'matun tamanna alayya an abati bani isra'il qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala man qala man wala ala tasbirun qala rabbukum rabb abaikum lawal qala inna rasulakum rasulakum lazzi usalaikum lawjunu qala rabbul qala rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum تاكل كو قال ان اتخذت الها غير العدل انك من المسجون قال اعوذك بشيء مبين قال فات بي ان كنت من السارقين فلقى اسوا فاذا سبحان مبين وانا زائد فاذا ذباب للناس sai yace min duk duk abin da ya mai ya fito mai da da abin din da hannunsa ya zama to mai haske ya mai kaza sai yace qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun kai wannan mahaukaci ne kai da kashe ce to wannan da ya zo ma so yake ya abin nan so yake zai kwarar da ku daga garinku me kuke gani suka ce qalu arjiwa wa ba'asu qalu arjiwa khaw wa ba'asu fil madaini hashin ya tuka bi kulli saharin alim su ma suka zo suka duk abin da zasu Allah ya dai nuna cewa nasa shine a sama daga karshe suka zo suka ce amanna bi rabbi bi rabbi Musa wa Harun ala amantu wa qabala an anzalakum inna lakum lakum lazal makum sir fa sawfa ta'lamu bai dai yadda ba to haka maki yake haka zalika idan ka koma zuwa ga annabi isa alaihissalam ya zo wa ubru laka ma wa labarsa wa uhil mauta bi izin lako wa nabikum bima tadakhiruna bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum duka yi musu duk wani abu suka ce a wannan ba mu yadda ba ba mu yadda ba Allah ya hada ya hada mashi manyan makiyansa sune yahudawa da dadiyanus shi dadiyanus shine wanda ya shigo zai kashe annabi isa alaihi salam Allah ya koma da fuska sai koma fuskar annabi isa haka zalika idan kan gangaro zuwa shugabansu baki daya sai Allah ya hada shi da babban makinsa shine Abu Jahl ibn Hisham wanda duk wannan kiyayyar da wa'ancin suka yi duk wannan kiyayyar da suka yi sai da ba su kai irin ƙiyyar da Abu Jahal yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin menene qala qad dujuwa da'wat kuma fastaqima wala tatabiyan sabila allazina la yaqulu wa jawazna bani isra'il barako fa'adbahum fir'auna junudu bagyan wa adwa hatta me idza adraka wal garaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa anna minal muslimin Allah ya ce kariya kake wallahi ala na wa qad asaita kamar wa kuntu mil muslimin falyumul najika bi badnika litakuna liman khalfaka aya kaga shi da ya ga muraran tabbas ga halaka ta zo mai sai ya ce a to nayi imani ga Allah amma Abu Jahal bayan ya ji rauni ko ta ina aka zo manzo manzo Allah ya ce aje a duddubo wanda aka suka ji rauni a tawo da su ko wanda suka mutu a cikin musulmai da kuma wanda suka mutu a kafirai a dudduba aka je aka tarbe karasa mutuwa ba a cikin sakon da ya je ya gaya wa annabi ya tura ga annabi ya ce ka je ku je ku gaya Muhammadu cewa a gaya mai ni yanzu na fara kinsa kaga ina zaka hada irin wannan kiyaya da ta ta ta fir'auna kaga kenan fir'auna kawai makareci ne dan mara kunya ne kawai to haka zalika siddiqai duk wanda Allah ya kawo shi matsayin siddiqi sai ya hada shi da maki haka zalika malamai domin warasul anbiya ne ibn arabi al-hatimi mai fitatul makiya a cikin anqaul maghrib da yake bayanin shi wace jani abul abbas da yake shaka yace Allah zai darrabe shi da masu yi mishi inkari to haka abin yake sunna ce ta Allah tabaraka ta'ala la babu makawa kowane siddiqi sai Allah ya hada shi da irin fir'auna annabi Musa dole ne wannan sai Allah ya hada shi da shi haka zalik kowane waliyi na Allah tun daga kan annabi Nuhu Ibrahim Musa Isa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai haka al'ada ce ta Allah sunnatul lahi lati qad khalat min qabl kuma walan tajid li sunnatul lahi tabdilan haka sunnar Allah take shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ma uziya nabiyun kaddu muslima uzidu ba taɓa yi wani annabi ne ba ba taɓa yi wani annabi amma kana ganin tun da za ka haɗa shi ba taɓa yi wani annabi izaya ba kamar yadda aka yi mini izaya wa qala allazina kafaru malam
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فعادك ورسلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورترناه ترتيلا وقال الذين كفروا سي وإن سكا كافرت سي لولا نزل عليه القرآن جملة توس duk sai su mai za su su ga cewa sun yi abin da ba daidai ba sai suka ce to a yayin da da gaskiya da dai a ce ma ai kamata a ce an sauko da manzo Allah Qur'anin nan sukutan ba wai daban-daban ba a sukutan ya kamata a sauka mai da shi jumlatan waida saboda saboda me sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadak mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka kuma mun yi haka ne waratar na tila mu ringa karanta maka shi daki daki daidai wahayi bayan wahayi da kafirai suka ce da ma an saukar da alkur'ani ya zamanto ya zo guda to daman ya zo cewa a a taura an saukar da ita ne lokaci guda ai mun sani alqalal wa ko wa akhadha bi ra's akhi yajru ilayko qala ibn umma la tahzib li yati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli ko ba ka ba kaga ai gabaki dai da tauran ya to haka zalika injila ita ma lokaci guda aka saukar da ita haka zalika zabbura lokaci guda amma wannan alqur'anin yana zuwa ne wahayi bayan wahayi lokaci bayan lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min yi haka ne li taqra'u ala muks ko ka ringa karanta shi ne a hankali kana ga mutane suna dauka daidai nasu saboda haka a shehu ibrahim sallallahu alaihi wasallam cewa abinda isa kwa qur'ani baki daya shekara 23 akai ana saukar da wahayi shekara 13 akai ana saukar da shi a makka shekara 10 ana saukar da shi a madina har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya bar daga cikin sabansa mutane 124 a daga cikin su kuma baki ɗaya wanda suka da ci alkur'anin nan mutane ƙwara tara ne duka a cikin 124 nan mutane tara ne suka da ci alkur'ani su ne su ubayi bin ka'ab da mu'az bin jabal da abu abu zaid al-ansari da abu darda'i da zaid bin sabit da usman bin affan da tamim ad-dari da ubarat bin samit sannan abu ayyub al-ansari rudwan ta rudwan Allah ta'ala alim ajma'in su taran nan sune kawai da suka da ci alqur'ani to me yasa ya zama to haka shehu yace saboda su sabai sun kasance suna fara gabatar da fahimtar alqur'ani gaban sai sun fahimta alqur'ani sun karanta shi sannan su yi aiki da shi sannan suke tabbatarwa sun hada shi sai da ka duk mutumin da ya hada ya karanta sura daya ya haddace ta idan ya haddace ta ba zai ƙara sura ta gaba ba tabbas sai yayi aiki da duk abin da umarnin surar nan take ciki sannan sai kuma daukan wata sura shi sa sayyidina Umar an ce shekara biyar ya dauka yana yana haddace suratul baqara ce saboda haka wani su ba'ari na daga cikin sabon manzo Allah za ga wani su ma kai baki ɗaya tsawon rayuwarsu sura ɗaya kai suka da ce ta alkur'ani wayan su kuma sura ce guda biyu saboda haka a wani lokacin sai ake duba ilimi kawai duk mutumin da ya samu hadar alkur'ani yana cikin wanda ake ganin shi mai ilimi saboda haka malaman sahabbai a cikin sabon da suke malamai yawanci su ne wanda suka fi sanin alkur'ani wanda ya wanda ya kasance da ce suratul baqara ko ali imrana misali to za a ce mun yana daga ma daga cikin manyan manyan malaman wanda ko ya haddace alqur'ani baki daya to wannan shine ake kira ad-darraka al-fahama sai dai su duk lokacin kamar yadda na faɗa duk lokacin da suka hadace wani abu na na daga cikin alkur'ani ba za su ƙara gaba ba har sai sun tsaya sun fahimci wannan abun kuma sun shi sa Allah yake faɗa afala ya tadabbaruna alkur'an shin ba za su tsaya su yi tadabburi abinda ake nufi da tadabburi karantawa da fahimta ba saboda haka idan suka karanta suka fahimta sai su tsaya sai sun tabbatar duka ayyukan nan na umarni sun ɗabbaƙa shi a gabansu kuma duka ayyukan nan na hani sun guje su wannan shine aikin sabai su ne mumine na gaske ko wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سرهم الله إن الله عزيز حكيم سابانن كافرين منافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون سكما بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم الله يكيهم saboda haka za ka ga daga cikin sabai kaɗan ne aka samu wa'inda suka halarci alkur'ani kaɗan ne a wanzu malaman suna suna irgawa har ya kai mutum ashirin amma mafi tafiya shine abin da imamu turmizi ya kawo a cikin nurul absar na ke ji a cikin hayatul haiwan kamar yadda mai nurul absar ya kawo wayannan mutane guda taran waɗanda na ambata kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wannan zamani a cikin zamaninsa ɗaya daga cikin ƙurunin fadila za a samu wanda suka makaranta alkur'ani kaɗan amma wa'inda suka fahimci alkur'anin da yawa sannan bayansu wani zamani zai zo za a samu masu yawa makaranta alkur'ani amma masu aiki da fahimtar alkur'ani yan kaɗan shi ne wannan zamanin namu ba za ka je layi ba ka shiga layi tun ba a wannan garin na kano ƙalla ka samu layin da babu mahaddacin alkur'ani wai don ma ka in ci maka babu mahaddata to ba zai yi a ce wani layi babu mahaddata alkur'ani ba zai wahala gaske to amma masu aiki da shi za gansu yan kaɗan ne za ka tar da ƙaton garji ya haddace alkur'ani amma bai ma san fasarta ba ga su giwa da sauransu sai dai a koda yaushe shi alkur'ani littafi ne mai albarka alkur'ani igiya Allah ne tabaraka wata'ala zuwa ga halittarsa saboda haka muddan alkur'ani yana wanzuwa a doron ƙasa to Allah ba zai tashi kiyama ba amma daga lokacin da alkiyama ta zo shine lokacin da idan aka bude alkur'ani ana bude alkur'ani za a iya cirewa kawai mutum a ci gwada ana cajinsa shine lokacin da idan aka bude alkur'ani za a ga alkur'anin ya daga ba a ganin shi mutum yayi yayi tana suratul fatiha ce me ma me ma ake a sallah ya manta Allah kar kai wannan lokacin na'am wala tunaka bi masalin lokaci okay sauran kana ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق wa hasana tafsira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yatunaka bi misali kuma ba za su ka maka misalin wannan Qur'anin ba fatubu sayyidun misli wa du shadakum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma idan suka kawo wani abu ma misali da za su zo su bata alqur'anin nan da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muddar idan sun kawo wani abu da za su bata alqur'anin illa jinaka bil haqi to sai mun kawo maka wani abin gaskiya wanda zai zo ya ƙaryata wancan magana da su suke yi kafirai yana daga cikin fa'idar da zamu gane me hikimar da zamu gane me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya a a a a alqur'ani ya zo a rarrabe idan a sai wayi bayan wayi yake zuwa ba a lokaci guda aka saukar da shi ba kamar yadda aka saukarwa da annabi Musa alayhi salam a taurarsa ya je karbo ta ko wa alqalal waha wa akhadha bil ati akhi yajru ilay shi kuma alqur'ani sai zaman to a hankali sai da aka yi shekara 13 ana saukar da shi a Makka aka yi shekara 10 ana saukar da shi a Madina shine Allah yana daga ciki shine Allah tabaraka ta'ala yana jiran ya ga abinda kafirai za su kawo na daga karyata alkur'ani shi kuma sai Allah ya saukar da wani wahayi wanda zai karyata su abinda kafiran suke faɗa ya gaskata abinda alkur'ani ya zo da shi an fahimta wa ahsanu tafsira duk kuma lokacin da kafirai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasalunaka anil hillah wa yasalunaka wa yasalunaka anil khamr wal maisir ko wa yasalunaka anir ruh da duka sauran wa yasalunaka din wa yasalunaka anil yatama wa yasabtunaka fin nisa da sauransu ko to sai kuma Allah ya zo mashi da mai wa ahsanu tafsira sai Allah ya zo da mafi kyawun bayani sai Allah ya bayyana abin baki daya kaga yana da cikin fa'idar sauƙaƙa da alkur'ani ba kashi lokaci guda ba na'am
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وعذل سبيلا sai dai duk su gama wannan abin da suke allazina yushruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharu makanan wa adallu sabila wa'annan da suke gaya maka wannan magana suke cewa laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida to lalle su ne ranar tashin alkiyama alladina yusharuna ala wujuhihim za a za a tashe su akan fuskokin su akan fuskar su za a buga fuskar su a ƙasa ana dukan su a kora su ila jahannama zuwa jahannama ulaika sharu makanan lalle wa'annan su ne suka samu mafi sharrin bigire wato kan jahannama wa adallu sabila sune wanda suka bauɗe wa hanya suka bata suka ba hanya wanda ba ta bullewa Allah kiyaye mu wala kada ce na ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah tabaraka ta'ala yake cewa wala kada ce na Musa kitaba waja'alna ma'ahu akhawa Haruna wazira haqiqa mun bawa annabi Musa alaihi salam littafi wata kan attaura da muka bashi waje alna ma'awu a kawo haruna wazira sai muka sanya tare da shi dan uwansa haruna ya zama to wazirinsa lokacin da Allah ya ce ka tafi zuwa wajen abin nan ka tafi zuwa wajen a- a fir'auna sai ya ce qala rabbi inni qataltu min nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi haruna me huwa afsahu minni lisanan farsul me farsul ma iridan yusaddiqun inni akhafu an yukazzibun qala ne sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'al kuma sultanan fala yasna yakuma antuma wa antuma kuma ghalibun sai Allah ya karfafa annabi Musa alayhi salam da da da dan uwansa annabi ah, Harun Allah tabaraka ta'ala da ya aiko annabi Musa sai annabi Musa ya nema Allah tabaraka ta'ala ya bashi ya bashi ɗaya daga cikin wanda za su taimake shi lokacin da Allah ya ce to je ka kira ce Allah ta zan kira ni da nake da inna annabi Musa mai inna ne saboda haka kuma ta zan iya bayanin nan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani wannan daurin da yake baki na ka kunte shi yafqahu qawli dan su iya fahimta me nake cewa saboda inna gare sosai waja'alni me waziran min ahli ka sanya in samu wani waziri daga alina har shi ne ma ya recommendin haruna akhi ushidu bi azri wa ashruku fi amri ga haruna nan dan uwana ka karfafe ni da shi ka sanya mu yi musharaka da yin da shi kai musabbiha ka kasira wa nazkur kasira inna kunta bina basira sai Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa to an an baka an baka abin da ka roka shine aka bashi annabi Haruna saboda haka a koda yaushe abin da ya kamata mu fahimta anan shine halifofin Allah a duk inda suke suna buƙatar duk inda halifofin Allah suke a duran ƙasa suna buƙatar mai suna buƙatar waziri suna buƙatar mai masu taimaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a a a cikin hadisin a a sai a Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi illa walahu waziran min ahli samai wa waziran min ahli al-ardi babu wani annabi face yana da wazire guda biyu a sama da wazirai guda biyu a ƙasa fa amma waziraya amma min ahli samai amma waziraina wanda suke yan sama shine jibrilu wa mika'ilu wa amma waziraya min ahli al-ardi fa abubakar wa umar amma waziraina na daga cikin mutanen ƙasa sune abubakar da umar kamar yadda zuwa cikin sunan tirmidhi a kitabul manaqib babu manaqib abubakar wa umar wannan kenan kilahima so a koda yaushe Allah tabaraka wa ta'ala yana yana yana bawa kowane halifansa idan Allah tabaraka wataala yana son yana son wanda ya halif- halifantar a doron ƙasa ya kasance mutumin kirki sai ya ƙayyada masa waziri salihi saboda haka idan ya tuna wani aiki na Allah da zai aikata sai wannan wazirin salihin ya taimaka masa idan ya manta wani abu sai wannan wazirin ya tana masa an gane idan ya tashi zai aikin alkhairi wazirin ya taya shi idan zai yi wani aiki sabanin haka wazirin ya ce a'a ka tuna ba saboda haka idan Allah tabaraka wataala yana yana ya nufi wani waziri ko wani mutum daga sabanin haka sai ya kayyada mishi waziri wanne sai ya zuba kayyada mai waziri wanda yake fajiri shine fir'auna da da hamana shine fir'auna da hamana duk lokacin da ya tashi ma zai a kirki sai mana hana shi ta aka kai an fahimta a saboda haka Allah kiyaye mu shine idan za shine idan Allah ya kayyada ka da mutum wanda yake na banza idan ka manta abu na Allah ba zai tuna maka ba kuma idan za ka yi abin alkhairi in bai hana ka ba to ba zai taya ka ba to ko da yaushe a kowane lokaci a al'ada ta duniya wazirantaka haka take a cikin addini har sai da lokacin da mahadi zai zo kamar yadda annabi Musa waziransa sune irin hawariyun har sai lokacin da mahadi zai zo ah fakul nazaba ka kanta
فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
أي فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا لما كأيكوسو sai muka ce iza haba ila alqawmin lazina kazabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka kasance suna ƙaryata ayoyin mu sune kibdawa ko kabilar fir'auna wata kan fir'auna da mutanansa suka tafi gare su da sakon Allah tare da haka dai suka ƙaryata su sai dai suka ƙaryata suka ce mu manzani ne daga wajen Allah suka ce ba zai yi ba mu yadda a ce ku manzani ne daga wajen Allah a nomini lirajile ne mu yi imani ga mutane guda biyu wanda mutanen su kanu da na abidin wa kaumahuma da na abidin afon wanda mutanen su bayi ne gare mu a ba zai yi ba ba zai yi mu imani da su ba saboda aka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faddan marna mutadmira sai muka halakar da su baki ɗayansu cikakkiyar halakarwa ina ganin za mu tsaya nan gobe sai mu tashi wa ƙawman nuhin lamma ka zabar rusul ko inda muka yi daidai allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure allah ya yafe mana allah ya karɓi wannan ibadun namu na watan ramadan Allah ya sa mana daga cikin ‘yantattun bayinsa, Allah ya biya mana dukkanin bukatun da ba mu sai manzo Allah shawarci jan da shawararren sa sai da soyayya da muke musu. Wannan annoba da ta kewaye duniya, muna roƙon Allah ba dan mu ba, Allah ya dube mu da idan rama, Allah ya dube mu da idan tausayawa. Alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, alfarma shawarci jan da shawararren Allah ya kawar da wannan annoba daga duniya. Allah ya kawar da wannan annoba daga duniya duniya ta dawo yadda take kamar yadda ko fiye ma da da ci gaba na daga bangaren a tattalin arziki da tsaro da lafiya duka su ƙara haɓaka a wannan ƙasa tamu da ma sauran ƙasashe na musulmi alfarman zala sallallahu alaihi wasallama alfarman shawar tijjani alfarman shawar ramis fatima safi fati